السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina cikin da da zuwa a cikin shirin lafiya da kara lafiya a jambana a wannan rana ta talata da shirin watan maras shekarar tun da shirin da hudu miladiya wanda kudu da goma sha shida wata ramadan shekarar tun da da rikin da aka yi da siriya wannan nan da zaune da markazin kogar ba'ani da shan mani da jiyar gabajar da mai al'adu wanda ke shagari road ƙarshen kwata riga ta kaduna tare da shugaban kuma jagoran imam a sai da shehu muhammadu sallah yin shehu muhammadu yan da bajar da tala'an a yi shehu da bajar da karatuwar su bi ta zuciya yau an kama kullum waɗanda su ke shirya da rukani a shehu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ايد لنا بهذا المقدر والتعطف من نظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a bayan Allah masu kallonmu da sauraronmu kowa da sunansa da ainihinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah tabaraka wata'ala da ya jaddada haduwanmu a cikin wannan mazauni mazaunin ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'rifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara mana soyayya a wannan janabi mai girma janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ma kaman sashen raneku akwai tambaya da wani dan uwa ya nemi a yi masa cikakken bayani a kansa daga jihar Yobe akan abin da ya shafi salatu tasbihi salatu tasbihi sallah ce ta nafila wanda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ruwayoyin hadisai sun zo mutawatirai akan wannan salatu tasbihi din sannan kuma bayin Allah da dama ba su gushe ba suna riko da wannan salatu tasbihi ila yawmina haza har zuwa inin wannan wanda wasu malamai suna ganin kamar riwayar hadisin salatu tasbihi bata inganta ba amma dai ba haka bane ruwayoyin sun inganta daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin raunana hadisin cewa ba haka ba ne akwai ahmad ibn taimiyya ya yi ƙoƙarin cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai dai alhamdulillah tun tuntuni malamai sun warware zare da abawa akan wannan mas'ala din wanda yake da littafin kitabul ilm zai ga mabocin wannan littafin ya ya yi mana nakadi akan abin da ya shafi salatu tazbi'i an gane dogaro da ibnu taymiya amma sai kuma mai tafsirin littafin zai ce a'a wannan maganan ba haka bane magana abin da ya shafi salatu tazbi'i hadisai ne mutawatirai mabambantan hanyoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ba ta hanyar da za a ce za a soki wannan salatu tasbihi din wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana magana da amminsa abbasu dan abdul mutallib sai annabi yake ma abbasu magana ala ahabuka ala annahuka shin bazan maka kyauta ba shin bazan maka baiwa ba da wani abu wanda in ka aikata shi Allah subhanahu wata'ala zai gabata maka dukkan zunubanka zunuban nan na bayyane ne ko na koye ne Allah zai yafe su zunuban nan na kuskure ne ko ko na ganganci ne duka Allah zai yabe su zunuban nan wanda suka gabata ne da ma wanda za a yi ba bayi bane ma Allah zai gafarta maka zai gafarta maka su zunuban nan ka san da su baka san da su ba dai Allah zai gafarta maka su ba zan maka baiwa da wannan abin ba sai Abbasu sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh kai mun baiwa kai mun kyauta da wannan shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya naqadda ma aminsa Abbasu wannan wannan sallah din sallah ce mai nafila nafila ce raka hudu inda rana ne raƙo'in guda hudu ana hada su a yi mata sallama guda ɗaya, amma a raka na biyu za a yi tayya amma ba za a yi sallama ba, za a miƙe a kawo raka ta uku sai raka ta hudu bayan tayya sannan a yi sallama. Inda daddare ne za a raba su biyu ne sallama biyu, raka hudun za a raba ta biyu, in aka yi raka biyu a yi sallama, sannan a sake kawo raka biyu sannan a yi sallama. saboda hadisin manzo Allah salatul laili matna matna annabi yace duka sallolin dare raka bibbiyu yake yin su ai sallama to inda rana ne ko da daddare ne mutum ya yi niyyan awaitar da wannan nabila bayan niyyarsa zai yi kabbaransa takbiratul ihram bayan wannan kabbara ta irami zai karanta fatiha gaba daya sannan ya zaɓi duk abin da Allah ya bashi iko daga cikin surorin alkur'ani ya karanta mana ba ayyada sura ayyananniya ba kowace sura kana iya karantawa amma mafi yawan surar da malamai suka fi amfani da ita ita ce suratul ikhlas shine mafi yawa mana surorin da malamai suka fi amfani da ita saboda abin da ta kunsa na sifofin Allah tabaraka wa ta'ala sai ka karanta wannan suratul ikhlasin nan in ka ga dama ka karanta kafa ɗaya in akwai dama kai uku in akwai dama kai bakwai in akwai dama kai sha ɗaya an gane duka babu laifi an gane kenan ko gwargwadon himmar mutum ne da ƙoƙarin mutum to Allah ya ta'ala dai fatiha da sura bayan fatiha da sura a tsayuwa sai ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ka ƙara da la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yayi fasalun mai kyau ne in baka ƙara da la haula ba ma dai ba komai sallar ta cika a halin tsayuwa sai ka karanta wannan tazihi kafa goma sha biyar a halin tsayuwa bayan ka karanta sha biyar a tsayuwa sai kai ruku'i in kai ruku'i kana iya gabatar da tasbihin kannan dai ta ruku'in da aka saba an gane ai ko uku ko bakwai bayan nan kuma sai ka maimaita wannan tasbihin tsayuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah in ka wallahu akbar in ka kara da wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nan ma ba yafi kafa goma a halin ruku'i. Kaga a tsayuwa kana da sha biyar, a ruku'i kana da goma ishirin da biyar. Lokacin da ka ɗauko daga ruku'i kuma, nan ma a halin tsayuwar ɗagowa daga ruku'i ba za ka nufi sujjada ba sai ka maimaita kafa goma. Wannan dai tasbiqin da muka faɗa a baya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, in ka ƙara da wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yayi in baka tsara ba yayi goma 35 kenan bayan dagowa daga ruku sannan sai ka fadi kai sujjada bayan tasbihin sujjada nan ma sai kai goma ya zama 40 da biyar sai ka dago daga sujjada ka zauna a wannan zaman na dagowa daga sujjada nan ma sai kai guda goma nawa kenan hamsin da biyar ko sannan sai ka sake komawa sujjada ta biyu a wannan sujjada ta biyun nan bayan sujjada tazbi'in sujjada nan ma sai ka maimaita guda goma nawa kenan sittin da biyar to kafin ka miƙe tsaye a nan ma sai ka ƙara maimaita guda goma a nan ya zama nawa saba'in da biyar to haka kowace raka take saba'in da biyar a zuwa ƙarshen raka hudu za a samu saba'in da biyar sau hudu ɗari uku daidai mana sallah ce mai raka hudu mai jumlan tasbi'i ɗari uku cif cif ina ba da an fahimta annabi ya ce duk wanda ya yi wannan Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa na mantuwa da na ganganci da na kuskure da wanda ya yi da wanda bai yi ba da na bayyane da na koye duka Allah zai gafarta masa annabi ya gawa aminsa in ka samu dama duk ranar duniya ka yi in baka samu dama ba duk satin duniya ka yi sau ɗaya in bai yiwu ba duk watan duniya ka yi ƙoƙari ka yi sau ɗaya in bai yiwu ba ka yi ƙoƙari duk shekarar duniya ka yi sau ɗaya in bai yiwu ba ka yi ƙoƙari a rayuwarka ka yi sau ɗaya wannan sallah tana daga cikin mukassiratu zunub ababaɗan da suke kankare zunuban bawa, wanda alhamdulillah duk wanda yake da alaƙa da sufaye daga cin abincin da sufaye suke baiwa almajiransu akwai wannan a ciki. Yana daga cin loma wanda sufaye kullum suke mulmulawa an gane kenan ko su jefa wa muridansu a baki su haɗiye. In dai kai sufi ne bi ma'anar kalima dole ne ya zama kana da alaƙa da salatu tasbihi musamman sufanta ɓangaren gidan Shehu Tijani yana daga cikin abubuwa da yawa na auradanmu na ɗarikar Tijaniya, musamman ɓangaren abin da ya shafi mukaffiratu zunub, musamman wannan lokaci da muke ciki ba mu faɗa wa kanmu gaskiya kowa ya sani cewa wannan zamani zamani ne na ambaliya na saɓon Allah, kowa ya san wannan, hatta abubuwan saɓon Allah da da in an ji labari za a ga kaman za a karyata abin kaman ba za a yi ba ko ba zai yiwu ba to yanzu gashi nan dai a filin Allah karara yanzu sakon Allah ta zama ma kusan abin ado ma a wannan zamanin an gane kenan ko zamani ne ma wanda ana wasu suna ganin ka in kana dan kattaucewa sakon Allah sai a rika kallon ka wani dan kauye baka more zuwa duniya ba ka tushi kanka kaman kuma aka kawai za ka kare ne a haka kawai ana kallon mutum kaman kawai ɗan ƙauye bai waye ba kwata-kwata saboda bai aikata ma'asi amma a wannan zamani a same ka kaji kowa iya ƙarya kaji kowa iya rashin kunya kaji kowa su al'adab kaji kowa komai to da kai ake tafiya an gane kenan ko ku ake nema a cikin al'amura ma da dama to saboda haka ba haka bane mu kiyayi sabon Allah mu kiyayi sabon Allah mu kiyayi sabon Allah babu abin da ke hana mutum an gane kenan ko samun tsira a la'ira irin sabon Allah babu abin da ke toshe mabawa hanyoyin samun tsira duka ya kukkule su gaba daya irin sabon Allah ma'atillah in kaswat alaika ya suddu alaika subulal anbiya sabon Allah in tai mabawa yawa yana kulle mabawa hanyoyin tunkuda duk hanyar da zai iya tunkuda ya samu gawara ko ya samu tsira to saɓon Allah sai ya saunar da shi an gane kenan ko ba zai iya tunkuda ba ma an gane ai ko lokacin da za a je a yi sallah saɓon Allah yana hana zuwa mutum sallah saɓon Allah yana iya hana mutum zuwa tarawih saɓon Allah yana iya hana mutum zuwa sauraron tafsiri saɓon Allah in ya yawa yana hana mutum zuwa sauraron karatun ashifa saɓon Allah in ya yawa yana hana mutum abubuwa da dama na alkhairi an gane in ka dasa aikin alkhairi bai ma nauyi ka gode wa Allah an gane kenan ko ka nisanci sabon Allah ne an gane kenan ko amma sabon Allah yana ana aikin alkhairi sai ya rika wa mutum nauyi hatta jam'in sallah sai ya rika mutum nauyi zuwa wazifa sai ta rika mutum nauyi sai daga ƙarshe an kusa kullewa sai ya faɗo haka an dai an dai ya fara dai zikirin juma'a sai ga ba za a iya zuwa da farko farko ba sai saura minti ɗaya ko biyu a nada dayira sannan sai mutum ya fado an dai ya fara dai saban Allah in yayi yawa yana hana alkhairi da yawa da yawa da yawa to shi yasa su baye masu kwaɗayin alkhairi ne da yawa masu kishin alkhairi ne da yawa shi yasa suke kulla alaka da abubuwa na menene mukassiratu zunub kaga kenan wa'annan saban Allah da zai kange su zikirin Allah ko ya hana su jin Allah ko ya hana su zama na Allah to ana yin wa'annan abubuwa kaga ba za su samu zama ba saboda menene ma asarra man istaghfar wa in ada bil yawmi 70 marra wanda yake neman Allah gafara baya zama baya tabbata kan saban Allah ko da zai je ya dawo su in so sabai a yini daya to shi yasa bayan Allah suke da alaka da irin wannan abubuwa na mukaffiratuz zunub saboda haka ɗan uwa a kula da shi na san wani mutum a halin rayuwarsa wanda wannan salatu tasbihin nan yana daga cikin abin da ya riƙa ya zamanto Allah ya nade masa hijabi tsakaninsa da manzon Allah yana yawan saduwa da manzon Allah kuma ba wani abu ya riƙa ba kullum ya ɗaukar wa kansa sai ya yi salatu tasbihi a wata rana ma ya maimaita sau biyu wata rana ma ya maimaita ta ma sau uku saboda shi dai Allah ya kulla alaƙan soyayya tsakaninsa da salatu tasbihi da abin yana sheshi da kyau sai ya zama kusan duk dare ɗaya biyu uku sai ya gama zuwa Allah duk dare ɗaya biyu uku hudu sai ya gama zuwa Allah da wuya a yi sati bai gama zuwa Allah ba shi sai abin ya zo yana baki mamaki wata rana sai ya ga shugaba sai shugaban yake kyauta abu ai ba wani abu yasa kake samun arhan ganin mu ba rukonka da salatu tasbihi ne ba bai wanzar maka da zunubi ko dai ba saboda haka kai kullum kilin ne shi yasa muke kake muke iya zirto ka sai ƙara kaimi akan wannan saboda haka wannan wani abu ne wanda ni ina da masaniya akan ta na san waye kuma na san yadda abin yake faruwa ganau ne ni jiyau ne kuma tabau an gane karatuna to kaga duk wanda yake neman raunana wannan salatin ma saurare shi kaga ba za mu saurare shi ba bayan abin da ya bayyana gare mu karara na waɗanda suka yi alaka da ita saboda haka tambayan wannan dan uwa a daidai wannan gaba yayi mana kware da gaske a takaitan takaita ɗan uwa wannan shine mana takaitaccen bayani akan salatu tasbihi da fatan dai kowa ya ji wanda da da baya yi to yanzu dai alhamdulillah ga dama ya samu yanzu alhamdulillah a fa a hausu kuwa akan salatu tasbih kawai bayan ka gama salatu tarawih ka huta ka ga gaban da kuma sai ka dawo kuma kai salatu tasbih kuma nan ma an gane musamman wannan watan da ake ta neman rama gafara yanci daga azaban Allah da kuma sauran lokuta dai da dama mabambanta sannan kuma saban Allah yana daga cikin abin da ke kawo wasu talaucin an gane karatu na ashe salatu tazbi'i in Allah ya kankare maka zunubanka Allah kuɗi ma zai zo yanzu yanzu zai zo bayan Allah iri biyu ne akwai wanda sabon Allah in ya mai yawa sai ya samu kuɗi akwai kuma wanda in sabon Allah ya mai yawa to ba zai samu ba an gane karatu na ko wani ma sai ya sabon Allah sannan ma ya samu kuɗin ba an gane karatu na wani in ba saba Allah ya yi ma ba zai ma samu kuɗi ba an ina fata an fahimci hausa na da yare na akwai wayanda sai sun yi saɓa Allah suke samun kuɗi in ba su yi ba ba su samu ba ina fata an fahimta ana ganin dai mata da jakade an gane suna jiran masu ɗaukar su kaga in ba su yi saɓan Allah ma kaga dai rayuwa ba za ta yi daɗi ba a gare su a tunanin su a irin nasu lissafin kuma ba haka bane akwai wayanda suna nan dai da yawa irin wannan dai ba sai mun dogon turanci ba an gane kenan ko wani ma sai da ya rabu da Allah tukuna sannan ya samu arziki sai da ya rabu da Allah kuma an gaya masa zai rabu da Allah ya yi da ya rabu da Allah wani sai da ya rabu da manzon Allah kuma an gaya masa ba ba kai ba annabi duniya da lafiya ya yadda ya raba sha da manzon Allah sannan ka gan shi ya zama mai kuɗi Allah ya raba mu da wannan saboda haka yan wa wannan shi da salatu tazbiya a takaice da fatan wanda ya tambaya zai gamsu Allah ya gamsar da mu albarkar manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم وعن رواية أنيس الرواية حديث ذاك كربا دقا مانا أنيس أنيس تزديري لنا أنس an gane in an ce unaisu an saggara anas din ne an gane kenan ko a wata ruwaya kuma yana zuwa ba ta tasgiri ba yana zuwa mukaffa an gane kenan ko wa an ruwaya ta anasin ko min ruwayati Anas maimakon Unais a wata ruwa yana zuwa Unais a wata ruwa yana zuwa Anas an gane dama Unais shine Anas Anas shine Unais an gane duk tafsiri ne kawai an gane karatu na to da haka a ruwayarsa yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ashfa anna yawm al-qiyamah li akthara mimma fil ardi min hajarin wa shajarin maza Allah ya ce to duk wanda bai sani ba ya sani ceto na gaskiya ne kuma yawa ne da ita kuma ceto na faɗi ne da ita kuma ceto na zurfi ne da ita kuma duk saninka baka san iya ƙarshen ceto na ba abinda ka ji shi ka ji abinda baka ji ba baka ji ba abinda ka sani a ceto na shi ka sani abinda baka sani a ceto na ba baka ma san shi ba ma shi yasa wannan ruwaya manzo Allah yake cewa la ashfa anna yawm al-qiyama wallahi ni manzon Allah zan yi ceto ran tashin al-qiyama ga mutane la aksara ga mafi yawan mutane mimma bil ardi na daga abin da suke rayuwa a doron kasa ko na daga abubuwan da suke doron kasa min hajarin na daga dutse wa shajarin da kuma bishiyoyi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga mutane fiye da yawan yawan duwatsu fiye da yawan bishiyoyi da Allah yawan duwatsu wa ya san shi in ba manyan bayin Allah ba an gane mu ire-iren mu ai ba mu san yawan duwatsu ba ko mun sani amma akwai bayin Allah da dama suna nan Allah ya sanar da su ya adadin yawan duwatsu wa shajarin bishiyoyi da alamu mun san ya yawan bishiyoyi ne ko bishiyoyi a rigasa ko a kaduna kadai wa zai ce ga iya yawan su balantana najeriya balantana duk duniya gaba daya haka ba wanda ya sani ina ba da mu mu dai nan bamu sani ba amma akwai bayan Allah da dama wanda Allah ke musu arzikin ganewa amma ba su kusa ba suna nan kuma a nan ƙasan an yi ire-iren su ma da yawa ma an gane kenan ko a tijjaniya an irin su a ƙadiriya ma an irin su hatta a ƙadiriya shek nasiru kabara ya ci shatahatun sama yana faɗa adadin tsirrai na sani adadin ganye ma na sani adadin duwatsu ma ni na sani ba za mu yi kari ba an gane kenan ko ai shi alƙadir bilal ya wuce haka ba zai yiwu ba in mutum ya ɗamfari shi alƙadir bilal da gaske dan ya san waɗannan abubuwa mu a wajen mu ma ai fiye da haka ma zai sani sannan sanin waɗannan abubuwa an gane kenan ko a ɗamfaruwa ma da shawar alƙari zilani ba ita ce gaya ba ka ɗamfaru da shawar alƙari zilani ka sadu da manzo Allah ya kazatan shine gaya an gane kenan ko a to ka kai kenan yi amma dan ka san adadin waɗannan abubuwa alhamdulillah tafiya ta yi kuma tafiya ta kirata an samu bambanci tsakaninka da wasu mako ko ba samu ba an samu albarkacin bin waliyin Allah amma ka sadu da manzon Allah shine karshen gaya na ne su ba ga waliyan Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ceto na da zan yi wa mutane ya ci ma yawan duwatsun ƙasa a yawa ya ma ci yawan bishiyoyin duniya ma yawa ashe kenan adadin population da annabi zai feta kaga kenan ne sai dai Allah sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi zai yi ceton bayi da yawa zai yi da yawa Allah kada san yawan adadin abinda annabi zai ceta a fakajista ba'a aqiqa ko fakajistu mi'a aqiqa an hada an dunkula min ikhtilaj alfazi adil afar daga sabani na lafuzzan wa'innan hadisan da ake kawowa za mu ga tun daga farko wannan babin zuwa kusa da ƙarshen nan ana samun menene saɓanin alfas daga hadisan da ake rawaita akan mai shafa'a ceto na manzo Allah da kuma al-maqamul mahmud ruwayan nan sai ta zo da lafazin da ta saba ma wancan wancan ruwayan ma sai ta zo da wasu alfas wanda ta saba ma ruwayar wani ruwayar wani lafazin ta ta saba ma lafazin wani na wani ma ya saba ma ruwayar wani an gane karatu na za ka ga irin wa'annan saɓanin ana samun su a cikin ruwayoyin mana hadisan shafa'a da kuma a tafsiri na ma'anin a fa an yaba saka rabbuka makaman mamuda anna shafa'atahu sallallahu alaihi wasallama lallai ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa makamahu almahmuda da kuma matsayin sannan abin yabo da Allah ya faɗa an gane min awwali shafa'ati tun daga farkon ceto daga cikin cetuttukan da manzo Allah sallallahu alaihi zai yi ko cetoci da manzo Allah zai yi ila akhira zuwa karshen ta ai ceton gaba gaba ne an gane kenan ko tun farko ma tun abin yana dunkule sannan sai a bude ta in an bude ta masu tsoron Allah wanda dama su ba su da isaji a kan kaga su za a fara ba su dama na fas su je gidan aljanna shi ma nau'i ne na ceto kaga wannan ta bambanta da abin da ya biyo bayan wa'annan har zuwa inda dai daga ƙarshe dai za a ce shi wanda ke da imani gwargwadon mana a alkama ko gwargwadon zarra ko gwargwadon dai ƙwayar kumayya har dai a je ma dai a ceci ma dai wanda ma ya taba faɗin ma la ilaha illallah ko ya taba aikin kirki ko bai taba yi ba dai ba ya faɗi la ilaha illallah ba a je ma kansu ma su ma a cece su kawai a kai su gidan aljanna har zuwa ƙarshen dai wanda shi zai shiga aljannan gaba daya an gane kenan ko shi ya juhaina tudun an gane ko kuma hanadu din a wajen ruwaya din shi ne ƙarshe to nau'in cetocin daban-daban daban-daban daban-daban ɗin daga farko har zuwa ƙarshe za mu ga kowanne da ma'anoninta da kuma lafuzanta da kuma yanayinta. Min hina ko min hini yajtami'un nasu lil hashri tun daga lokacin da mutane za su haɗu za su taru domin taron tashin alkiyama ai daga nan aka fara mana maganar ceto ai da zarar mutane sun taru ranar makar an gane kenan tun daga na aka fara maganar ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ƙarshen abinda menene nusus din suka karanto mana za mu ga ma'ana girman kadarin manzo Allah da kuma girman matsayin manzo Allah a cikin waɗannan nau'o'i mabambanta sannan za mu ga alitta an zo wani gu wanda ne amma sharɗin ma wata diku bihimul hanajuru alhanajuru an gane jam'i ne na hanjara mana alhulqumu wannan makogoro din an gane makoshi ke makogoro an gane wanda dan adam abinci ke wucewa ta nan ya je ciki an gane kenan ko za a zo wani gu wanda a tsayuwan taron kiyama wannan makogoron duka gaba na baya sun yi kunci sai ka ga makogoron mutum ya shaƙe an gane numfashi ma da ƙyar ake yi an gane kenan ko izil qulubu ladal harajir kazini lokacin da zukata an gane kenan ko sun zamanto masu haɗiya da ƙyar an gane aina a gun wannan makogoron wa balagatil qulubu hanajira zukata dai ta ko sai na malam abun ya ya taso ya zo ya haɗe da makogoro zuciya ta haɗe da makogoro makogoro ta haɗe da zuciya duk sun zuwa abu ɗaya ina maganar numfashi ka kosan tashin hankali ta kai matuka wa kad balagat kullul qulub al hadajira fama wala maliku illa al ilahu wa shafi'an a wannan lokacin kawai baya wani sarki da Allah malam kowa ya shiga halin kakani kai malam Allah kiyaye mu bayan wannan duka wa yablugu min umul araqu al araqu zufa gumi wa yablugu ya kai matuƙa an gane minuhun daga mutane a cikin wannan filin mashar ɗan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi cewar tajar kiyama a wannan tsayuwar. Tun da rana ta zo kusa da kawunan mutane. Mutane za su yi zuba, wasu za su yi zuba, zuban zai kai kiran kabai zuwa idan sawunsa guda biyu. Kuma zuban za a yi gwargwadon saƙon Allah, wanda saƙon Allah ke da yawa ya zuba da yawa wanda sakon Allahnsa ba yawa ya zuba kaɗan wani ma ba zai ma yin ba ma musamman kamar yadda baka bari salatu tasbihi yanzu kaga duk wanda ya makare masa da istighfar da wasu abubuwa na kafarorin zunubai haka alhamdulillah ire-iren su sai kaga alhamdulillah ba su ma yin ba ma saboda me an mutu babu wani abu na zunubi Allah ya kankare duka gaba daya saboda haka ko mutane za su yi zuba gwargwadon sabon Allahnsu wani zaben Allahnsa bai yawa ba sai ya zama to zuba ba za ta wuce idan sawunsa guda biyu ba wani zuban zai kai ƙaurinsa wani zuban ma gaba ɗaya zai shanye shi gaba ɗaya malin ka ce ko teku ka shiga ta shanye kaya ka ƙare balantana zuba ko teku ka shiga mai sanyi ba mai zafi ba ba mai wari ba ba mai toyi ba amma tekun ya shanye ka ba ka san yadda za ka yi ta iwa wannan tekun ba Allah akwai lafiya akwai natsuwa ai sai la masha Allah ko to ina ka an gane gumi da ke fita daga jikin mai saban Allah ran tashin alkiyama a lokacin da jikinsa ya tamama da zafin rana ai ai zuban shi ma a lokacin zafi ne da ita kuna ne da ita a ce kuma zuba ta kai haddin ta shanye kan mutum ma gaba daya kaga wannan ma azaba ce babba mai zaman kanta Allah kiyaye mu saboda haka zufa za ta kai alitta makura wa shamsu rana kuma ta zamanto makusaciya ta zama makusaciya daniya kusa kusa da mutane ga ta nan da mutane ba nisa wasu a wannan filin tsayuwar rana zai daki kwakwalansu har wasu za a ji kwakwalansu na tafasa kamar tukunyan karfe a wuta an gane kenan ko kwakwalwa na ɗan adam tana tafasa an gane kenan ko yadda ka san dalma taglikal moon an gane kwakwalwar ɗan adam tana tafasa yadda ka san holoko da ya ji wuta da zai yi narkewa yake tana zaɓarɓaka a cikin inda ta narke haka wasu kwakwalwarsu za ta yi ta wannan zaɓarɓakar da kuma wannan tafarfasa ɗin saboda tsabar hukumar Allah Allah raba mu Allah kiyaye mu rana ta zama makuzaciya waluku shi ma tsayuwa da za yi a wannan ranar zai kai mutane da yawa mablaga ma'ana matuƙarsa an gane a yi zuba zai kai mutane makura zafin rana zai kai mutane makura ayyuwar ma zai kai mutane makura kamar yadda muka faɗa a baya dan adam zai tsaya ga tsoro an gane kenan ko ga tsoro ga firgici ga tashin hankali har ma sai ka ga ƙaurin ɗan adam da ɗaya ƙorin suna bugan juna ana jin ƙaransa da kasan ƙaran bandiri ɗan adam yana tsaye wannan ƙorin na bugun wannan kana jin fafau fau yadda kasa na buga bandiri daga nesa kuma jikin ɗan adam ne ke katsuwa suna bugun juna ake jin wannan tsara ɗin a wannan yanayoyin ne ba manzon Allah zai nema wa bayi dai a samu fita sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am wazalika wannan duka halaye fa da bayi za su shiga za su shiga cikin sa ne ko waɗannan abin da za su faru za su faru ne katal hisabi kafin ma zo hisabi wannan duk suna faruwa ba ma zo maganan hisabi ba ba zo maganan hisabi ba lissafin abin da dan adam ya aikata ba ladan guda nawa ne zunuban guda nawa ne wanne ya rinjaya shin ladan ne ya rinjaya ko ko zunuban ne suka rinjaya ko ko kan kan kan aka yi an gane ai ko wannan duk kafin lissafi ne ake shiga cikin irin wannan yanayi ba ma zo maganar lissafi ba kuma ba isabin nan ba karamin tashi hankali bane ba an gane kenan ko baka ji abin da mai rubu ya gaya maka ba lokacin da aka kiraye dan adam zuwa ga isabi malam wannan lokacin ai ba karamin tashi hankali bane a wannan wajen mun faɗa a baya wani ma tsayuwa gaban alkali a kotu ma ya sa shi ma ciwon kai balantana a nan duniya ba kaɗai kawai shi kenan an kira kes ɗinsa ba lauya shi ne zai tsaya bayani a gaban alkali ana kira kes ɗin ga mutum ma kamar ya suma a wajen mutum ne ba da mutum kawai ba wani abu ne amma ya tsinta kaina ga wannan ranar Allah kiyaye mu saboda haka tun kafin hisabi ake wannan a wannan lokacin fayashfau ina izin ko fayushfau ina izin yana zuwa duka da wannan malan duka guda biyu fayashfau a lokacin annabi sai ya yi ceto ina izin a wannan lokacin ko fayushfau ina izin an gane daga nan kuma sai a baiwa manzon Allah ceto a wannan daidai lokacin za a baiwa manzon Allah ceto me yasa لإراحة الناس عن المو... من الموقف وعن الموقف domin hutar da mutane daga wannan tsayuwa na hukuma ɗin saboda hutar da mutane daga wannan tsayuwa na hukuma ɗin a wannan yanayi duka da ake magana akwai bayi ba wanda Allah ke tsama su daga wannan tsayuwa an gane kenan ko su suna samun hutawa a inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan inuwa saboda hadisin manzo Allah sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilla akwai wasu mutane guda bakwai wanda Allah ke inuwantar da su a inuwar Allah tabaraka wa ta'ala ranar da ba wani inuwa in ba wani inuwar ba annabi ya faɗi shugaba mai adalci yana cikin sa an gane kenan ko an daina ciki matashi da ya taso bai san komai ba sai bin Allah mabuwayi mai girma yana ciki mutumin da zuciyarsa ya makalu da masallaci in ya fita bai samun hutu da natsuwa sai in ya dawo cikin masallacin sannan yake samun jin daɗi yana ciki an gane kenan ko sai mutumin da ya ba da sadaka da hannunsa na dama amma hannun aguma ba ta ji labari ba mana mutum ya yi sadaka ko nan su da shaitan ba su sani ba ba na nuna wai ka ba da hannun dama hannun hagu ba ta sani ba hannun hagu shine iblisu da shaitan lokaci da mutum zai fita da sadaka ya bayar an gane shaitanu suke kokowa da dan adam adam sai ka kare shaitanun saba'in tukuna sannan ka bayar to ka bayar ma ka ka da su ma ka ma ba ba su ma farka ba bayan ta nasu taso su zama ka wasu wasi a wannan wani makami ne babba ba dan kankani ba sai mutane guda biyu da suka yi soyayye biya tsakanin su da junan su dan Allah suna haduwa dan soyayyan kuma su rabu da juna kuma dan wannan soyayyan suna da colan nan jumlar mutane guda bakwai daga cikin su kuma akwai mutumin da da atu imra'atu zatu jamalin wa mansibin mutumin da mace kyakkyawa ma bushiyar daraja ta gayyace zuwa ga lalata amma bai kalli can ba bai kalli dangantar ba sai ce ni ba zan iya ba ni ina tsoron tsayuwa na gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba inni akhullah shi ma wannan yana daga cikin jumlan wannan mutanen ka ko san in ba imani ya kai imani ba mace zatu jamalin wa mansibin an gane ko ai fa imani ya kai imani nakan buga misali a nan yau ma zan maimaita wata mutum ɗan shusha ne ne ko kuma mai yankan farce na faɗa ne ba don na wulaƙanta sana'ansa ba misali ne kawai inna Allah la yasayi an yadriba masalan ma ba'udatan saboda haka ya hakuri yana cikin garin Abuja yana kada abinsa ko kuma yana girgiza abin shushanansa sai ‘yar babban mutum saman bene an gane kenan ko? sai ta ango shi watakili kuma shi wannan ɗan shushanen nan wani ba fulatani ne lurura ce kawai na rashin shanu malam ya kora shi can lurura ce kawai malam akwai hanci malam akwai kumatu mai kyau an gane wanda ka san wannan in dai ba yanayin lurura ba wannan ai lafiya da aiki wannan yaje kasan indiyawa ai zai saje da su ita daga can sama sai ta alge shi sai ta aiko mai gadi a kirawo wancan mai shusha nan nan ashe ita da ta gan shi ba wai abin shusha nan ta kalla da shi dan shusha nan ba an gane kenan ko a wani sho ne da ta gari tare da shi ba so ba shusha nan ba wani sho ne an gane kenan ko ehe shi wannan din yayi shoyi din zuciyarta shi ke da yazo dama kai ne ke dama ni ne shi ke nan sai ta mika miki hannu ta mika miki kafa aka gama yankan farcen abin nan ko kuma ta turo masa da takalma aka gama gaba daya shi ke nan akwai rana sai ta aiko masa drinks mai kyau bayan nan aka aiko masa da abinci lafiyayye ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa za ka ce to daga nan barandan falo ya shigo falo da ya shigo falo yana zaune za ka fara kawo mai abincin turawa yana ta turawa za ka ce daga falon nan ya zo cikin bedroom shi yana ganin kila kuma izawa ƙarshe ne ina fata nan da yake yi su suka fada za ka ce to ya baro falo ya shigo bedroom yana shiga bedroom sai ga wannan matan nan mai dogon rigar nan daga ita sai kayan bacci kuma kyakkyawa ce kuma yar dangi ce ta kai ka daina damuwa ga miliyan ɗaya nan kawai kawai ka biya mun bukata ta kada biya mun bukata ta ga miliyan ɗaya nan ka je ka ja jari kuma zan baka lamban waya ta kai ma zan ka ji lamban wayanka daga nan mun zama abokan juna dan Allah dan annabi dan shushaina in dai ba ya da alaka da zawiya malam ya sha zikiri ya sha faila da kyau ba ko ko ya da alaka da makaranta ba ko ya da alaka da tarbiyyar iyaye tarbiyyar yara da jiki da kyau ba ko dai wani abu ko wani kira daga wani malami kiran kuma ya ratsa shi an gane na mutuwa da kabari da tambayan kabari tsayawa gaban Allah ba a wannan zamanin a wannan zamanin tsallake wannan kowa zai tsallake to kaga ko wanda ko ya tsallake wannan ya ji tsoron tsayuwan gaban ubangijinsa bai yadda ba ya ce ina zuwa daga ina zuwan nan bari na barin abin nan yana zuwa sai bar kayan shusha ne na malam ya anu gudu kawai sai ya tsaye da aka neme shi aka rasa kayan akwatin ma duk ya fashe nan wurin sai ya tafi Allah ya bashi a wani wurin bai ba kara addu'a ba kaga wannan ba karamin imani bane kaga mace ce kyakkyawa kuma ga ta kuma ƴar dangi kuma ga ta ga ba mu yayin da ma yana kallo ma amma ce ita ba zai iya ba to shi ma wannan yana daga cikin wanda saboda barin wannan don Allah za zai samu shiga inuwa ranar da babu inuwa sai wannan inuwa din to da haka akwai mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su suna daga cikin menene masu shiga irin wannan inuwar ranar da babu wani inuwa sai wannan inuwa din Allah ya sanya mu a cikin su wallahi shi ga ta kaga wannan hadisin duka a cikin abubuwa guda bakwai da annabi ya lissafa wallahi ko ne yana da wahala abu ɗaya ne mai sauki a cikin su abu ɗaya ne mafi sauki a cikin su shine rajulani tahabba fillah istama'a alai wa tafarraqa alai shai ba ce duk cikin jerin gwanan nan guda bakwai ba mai sauki irin mutane guda biyu da ke soyayya dan Allah soyayya dan Allah tana iya yi wa mutum ma ko baka gan shi ba yanzu dukkan mu muna san Imam Malik kuwa mun gan shi ne zamani da shi ne ka yi saka ka aibanta Imam Malik a gaban mu ba sai mu make ka ba wallahi sai mu make ka wallahi ai san da zamu kai mutum mari ba mu sani ba ba mu za mu yi mari ba marin ce da kanta da kanta za ta yi mari za ta yi kanta marin a lokacin ba manuwar ba ce automatic ce. Allah, akwai wani abubuwan da kai ba daga gare ka ba ne, kafin kai ka kina ma abin ya faru ma. To da Allah irin wannan soyayyar ta wasa ce, amina san Imam Maliku da sauran a'imma da sauran duka bayan Allah na gargari, amina san su. Mun gan su ne, mun haɗu da su ne, amma kuma wani wahala ba muna san su. Mun soyayya ta karɓi ko ta tabbata wajen Allah. Shi ba ta kaga ɓangaren soyayyar nan ta fi komai sauki. wadda haka a yawaita soyayya ga mutanen girki kuma almar'u ma ma ma ahabba amma zama shugaba mai adili mai adalci karamin abu ne wallahi ba ba karamin abu ne shugaba mai adalci a wannan zamanin ai yana da nauyi matashin da ya taso cikin bin Allah bai san sakon Allah ba shi ma wannan abu ne mai sauki a wannan zamanin da dan wahala sosai ka bayar da dama nafsu shekan ba su hani ba shi ma ba yana dan wahala wannan zamanin wani ma ba zai baya ba sai ya ga an taru sai ya ga an taru sai yanzu yana gyara malam malin yana haka a gawa liman na ba shi zakan dubu ashirin da biyar wajen gyaran malam malin ya tsada dubu ashirin da biyar kaga wannan dalada nabi da wanda ya je gida lokacin da kowa ya shige cikin gida a ce a yi sallama da liman yana gudu a karɓar kalla ga wannan na ya koma bin shi a haɗa wannan da wancan a yi za a haɗa bayi da sauran da abubuwa mafi sauƙi ne shine wannan bangaren soyayya duka dai Allah ya sanya ma cikin bangaren duka gaba da Allah mai ikon haka ne Allah ya mana summa sannan yuda usiratu za a sanya sirati an gane kenan ko kamar yadda muka faɗa baya za a sanya wannan turaɗin da muka yi magana mana kaifinta da sirritanta da yanayin awanta hawa shekara dubu flat shekara dubu an gane gangara shekara dubu duk da wannan yanayin da ya sa a sanya wannan turaɗin wani asabun nasu a lokacin da za a zo a yi wa mutane ishaɗi bayan an riga an ɗora siraɗi a inda za a ɗora ta zannan ne za a zo a yi mutane ishaɗi kama ja fil hadisi yadda ya zo a cikin hadisi an abi hurairata daga abu huraira Allah ya kara masa yadda wa uzaifa da kuma uzaifa ibn limani wa hadha hadis wannan hadisi din nan na abu huraira ko wannan hadisi na karshe din nan inji shauqadi iyal yace atqanu shi yafi kowane hadisi kyau ya fi duka sauran hanyoyin hadisan kyau gaba daya shi ya fi kyau faishau sai manzala sallallahu zai zai ceto fi ta'jil a cikin gaggauta ceton malla isa ba alai wa'inda ba wani isabi a kansa akwai wanda dama ba isabi a kansu sune zumra na farko wanda dama ba isabi ba uku ba kansu da annabi gaggawa ya nemi ceton su su za tura zuwa janna ya ummati da al'ummansa ɗan jannat zuwa ga gidan aljanna kama taqaddama bil hadith yadda ya gabata a cikin hadisi sun masa annan kuma maza Allah ya shafau zai dawo kuma ya sake yin ceto kuma fi man wajaba alayhi azabu a cikin wa'inda ma azaba ma sun wajaba a kansu akwai mutanen da an azaba ya wajaba a kansu wanda mun gwada a baya akwai wa'inda za a azabtar da su ne sakan ɗaya wasu za a azabtar da su minti ɗaya, wasu za a azabtar da su ne awa ɗaya, wasu za a azabtar da su ne ini ɗaya, wasu za a azabtar da su ne kwana ɗaya, wani sati ɗaya, wani shekara ɗaya, wani dai shekaru dai, yadda gwargwadon laifin mutum gwargwadon mana a adadin zamansa a gidan wuta. Kaga akwai wanda azaba ta waje wa kansu, amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya cece su a fatanin azaban ma kansu. ودخل النار كما سشقوتا من عندك تكنسو حسب ما تكتبي لحادث صحيحة gwargwadon yadda halittar ingantattu suka hukunta su haka za a yi ta ceton sun ma sannan daga baya ma annabi ya ceto ma fi man ƙara la ilaha illallah a cikin dukkan mutumin da ya taɓa faɗin la ilaha illallah in dai mutum ya taɓa faɗin la ilaha illallah to annabi zai cece shi dama kuma alƙawari ne daga Allah dama lokacin da annabi zai nemi Allah ya baki ceto cikin man qala la ilaha illallah Allah zai ce masa dama laysa zalika laka abinda kake neman dama ba naka bari ni na rantse da buwaya na na rantse da iko na na rantse da girma na ni dama nayi alƙawari duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zan bar shi a wata ba sai da ce shi sai na fitar da shi wannan dama ba naka bari na riga na hukunta wannan dama kuma hadisi dama Allah ya fada an gane la ilaha illallah kalami wa anahu Allah ce la ilaha illallah zance na ne ma ba maganan wani bane magana na ne wa ana huwa kuma aini ne ma la ilaha illallah ma man qala ha wanda ya faɗi la ilaha illallah sau daya da kala ismi ya shigo cikin katangata wa man dakala hisbi wanda ya shigo katangana kuma amina iqadi ya ma samu aminta daga azaba na ma ya samu aminci daga azaba na walaka duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya samu aminci daga azabar Allah shi yasa ake so a yawaita faɗan la ilaha illallah ai ta jaddada faɗan la ilaha illallah jaddidu imanakum wa aksiru min qawli la ilaha illallah ku sabinta imaninku ku yawaita faɗan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a yau ta faɗa ko da za ce mahaukaci ne kai ko za ce kai ɗan riye ne an jima ba faɗa ba a yi ta faɗan kai kuma kai ta la ilaha illallah an gane kenan ko kullum abin da ya kamata kenan da inna sa yaqulun wa antum taf'alun ku bar mutane su yi ta faɗi faɗan su ko kuma ku dage ku yi ta aiki kawai sai kenan da Allah mai surutu da mai aiki ɗaya ne ba ɗaya bane ku ku ta aiki ku bar masu surutu shi ta surutu an gane ai to da haka a mazala sallama zai ce shi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa laysa hadha li siwa sallallahu alaihi wasallama waɗannan matsayan duka da haka bar ɗaya bayan ɗayan nan ai bai zama ga kowa ba bai tabbata ga wani annabi ba bai tabbata ga wani mursali ba in ba manzon Allah ba da Allah waɗannan matsayan wani manzo guda ɗaya aka faɗa an gane kenan ko zai iya tsayawa a ɗaya daga cikin waɗannan matsayan kaga babu waye mai tsayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya isa ka gane manar asa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda Allah zai tsaye da kai a matsayin abin yabo wanda ba ne tsayawa sai kai wa wa fi hadisi al-muntashiri as-sahih a cikin hadisi wanda ya zamanto hadisi ne wanda ya yaɗu a littattafan hadisi kuma a sahi kuma hadisi ingantacce wanda al imam al-bukhari ma ya rawaice shi ma an gane shi ne inda manzo Allah yake cewa li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha واتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة النبي أنا سوى دعوة الدعاء كالقدية لكل نبي يا تبتك قول النبي kowane annabi ya da ismun lahi azum wanda in ya roki Allah da ita yanzu Allah sai ya ji bukata an gane kenan ko Allah ya sanar da kowane annabi a cikin annabawan Allah wannan ismin ba a roƙon Allah da wannan ismin Allah bai yi ba sai Allah yana yi bayan annabawa akwai bayin Allah zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu wanda Allah ke sanar da su su ma fa in suka roƙi Allah da wannan sunan su ma Allah yana musu an gane ai ko su ma Allah yana musu Allah sanya mu a cikin su wanda haka kowane annabi yana da addu'a karfafiya wanda in ya roƙa Allah kan masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da likul nabi da wata yadu biha wanda in ya roƙi Allah da ya Allah na karba masa amma wasu daga cikin annabawa ko kuma duka annabawa a wata ruwaya fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu kowani annabi ya gaggauta nasa addu'an tun daga nan duniyar annabi nuhu shine addu'an nan da yayi rabbi la tazar ala lazmi al-kafirina dayyara kaga da yayi Allah bai masa ba Allah ya bar da yaran alkafirina alalad Allah ya ruwan wanzar da wani gidajen kafirai a doron ƙasa me yasa saboda annabin Allah annabi nu ya roƙa kuma ya roƙa ne fa da wannan addu'an da alƙawari ne tsakaninsa da Allah in yayi sai Allah ya yi in ba haka ba kai ka isa ka ce wa Allah kar ya bar gida irin kafirai a doron ƙasa a maka ko kuda ka isa ka ce kar Allah ya wanzar da wani kuda doron ƙasa a yadda ai kuma ko kuɗin ka zaba ko kuɗin ciro ka zaba wallahi an gane kenan kullum feshi kake a gidanka akan kuɗin ciro da sauro da da addu'a ai da kai sun gudu amma kuna na yi ko amma kowane annabi ya gaggauta naka annabi yake ni wallahi tallahi ban yi ba ban yi ba ban yi ba duk sanda al'ummata za su yi min rashin ladabi su yi min rashin biyayya su yi mun abin da bai dace ba ban taba musu bakan addu'a ba abin da nake yi Allahumma adi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye mun da mutane na bazu sani ba amma insha Allah ya halaka su daga farko har ƙarshe ce ba ruwa na bana yi ba ba abin da bai manzo Allah ba mala'iku daban-daban Allah ya tura na duwatsu da sauransu dan a make kafira da bai ba da san wannan abin da nake bukata raja'i na cikin waɗannan kafiran ‘ya'yansu, jikokinsu zaman to mabiyana. Abin da nake raja'i kenan ba wai Allah ya make, in Allah ya make su ya kenan. An nace ba ruwana da wannan, shiryar su nake bukata. Haka annabi bai yi ba, annabi ce ni nawa addu'an waqta ba'tu dawati. Sai na koya addu'ata, na koya ni nawa addu'ata. An gane shafa'atan dan ta zama ceto ne ummati ga al'ummata. يوم القيامة وان دايج على القيامة صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تعرفنا بها إياه لألا كوكالي إروانا كوكالي إروانا أن داني كنون كوكالي إروانا yanzu da Allah min babin misali uba ne a gida wani fatayi ya zo masa ya fatayi ya zo masa shi kuma mutum ne mai son yin alkhairi ya da yara guda talatin sai kira kowane yaro sai ya bashi kuɗi dubu ɗari ɗari ɗari kowa ya canza ɗan yanayin rayuwarsa ka gane ko kowanne sai ya ƙoƙarin kashe kuɗinsa bai wanzar da komai ba wani a cikin 'ya'yan nan guda talatin sai ya kashe dubu arba'in sai ya je dubu sittin bai taɓa ta ba yana jiran wata rana in baba yana da bukata ya maido masa da wannan dubu sittin ya bukata da ita ranan ko sai ga shi ba ba bukata ta taso ma babu wani abu yana tunanin aika wajen alhaji wani a karɓo rance sai ɗan ya ji marancen dubu ishirin sai ɗan ya ɗauko naira dubu arba'in ba ba ba magana rancen dubu ashirin ga ma arba'in ma na baka na baka dubu arba'in kai ina ka samu wannan kuɗin kwanaki ba ka babu dubu ɗari ɗari ba ai dubu arba'in na kashe sittin din yana nan in kana so man kawo maka sauran ashirin ma zan kawo maka dan Allah martabar wannan dan a wajen baban yanzu ɗaya ne da martabobin sauran ‘ya'yansa ishirin da tara? Wannan ya sai takalmi, wannan ya canza waya. Kuɗi sun ƙare daga takalmi da waya kuɗi sun ƙare. Shi ko ya ci arba'in ya ajiye sistem. Kawai sai tun ƙulo sai miƙa ma uban. Don Allah ko su ‘yan uwan wannan ɗan uwan ya za su kalli martaban ɗan uwansu. a wannan lokacin balantana ma baban Allah ne ya baiwa kowane annabi addu'a wanda in yayi yana karba kowane annabi yayi akan nasa al'umma amma manzo Allah bai yi ba shi sai ya koya nashi dan mu yace ba zai yi ba dan mu ya koye ta sai ranar tashi alkiyama annabi zai fito da ita sabuwa til til yanzu Allah ga sanan yanzu ga abin da nake so kai musu kowanne ka ba shi fasa ne da yawan janna Allah ya ba komai tunda baka yi a duniya ba yanzu kayi na maka ya kake so shi ne sa fara karkafa wannan addu'a din ga ƴan sahun farko ga ƴan sahu na biyu ga na uku ga na hudu ya kamata mu jinjina wa manzo Allah wa wanda yake da irin wannan addu'an ya koye ta saboda wata rana in mun shiga matsala ya ce mu da wannan addu'a din abinda bai faru kenan a takaice takaitawa annabi ya koyi nasa addu'a bai yi ba sharan tashi alkiyama zai yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan addu'ar tawa fa iya na ila tu insha Allah addu'a ce kyauta za a bada ita ba sai ka biya ba hasan ka ba sai ka biya ba hasan wata ranar mutum yakan nemi addu'a sai sai ya biya bayan ya biya ma sai ya biya kudin yanka ya biya kudin yanka ya biya kudin addu'a to wannan addu'ar kyauta annabi zai bada ta kyauta zai baya annabi ce sharadi man mata min ummati la yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu a cikin al'umma ta bai yi wa Allah shirka ba wallahi sai ya samu kyautan wannan addu'ar tawa kuma sai ya shiga aljanna da wannan addu'ar tawa wannan shine matsayin manzon Allah qala alul ilmi ma bota ilimi suna cewa ma'anahu ma'anar wannan hadisin da muka fito yanzu nan dawatu a dawatun a alamu ko ulamu addu'a ce in ji manzon Allah wanda ulamu an sanar da ni ni manzon Allah an gane ko addu'a ce wanda ulamu an sanar da ni annaha cewa wannan addu'a in nayi tustajabu lahu za a karfi addu'an a gare shi in na mutu wannan addu'an Allah sai ya karɓa mu kowa abin da na roƙa masa an sanar da ni tuntuni cewa rajajin kiyama in na roƙi Allah da ita za a karɓa mun addu'a cikin kowane zarra kowane fardi a cikin al'umma ta kowa sai ya samu saboda girman addu'an kowa zai samu ba wanda ba zai samu ba wa yablugu fiha mardubuhun kuma wa yablugu wannan al'umma kuma za su kai ga marbubahun ababen kwadayin su fi'a a cinta an gane kenan ko kowa yublagu fi'a marbubuhun za a isar musu da ababen kwadayin su a cikin wannan addu'a duk abin da kowa yake ragaba a lahira wallahi sai ya kai ga abin kwadayin sa lokacin wannan addu'ar ran tashin alkiyama wa illa in ba haka ba fa kam li kulli nabiyyin minun min da'awatin mustajabatin fa kam so da yawa min da'awatin mustajaba addu'a karɓaɓɓiya li kulli nabiyyin ya tabbata ko kowane annabi ma minun a cikin waɗannan annabawan ai waɗannan annabawan kowa ma ai yana da addu'an da in ya roƙi Allah da ita zai karɓa ba ɗaya ba ne. Ba iya abin da suka yi a duniya ita kake ita kare ta wannan addu'ar ba, a suna da ita har a lahira ma suna da ita. Amma dai ba ta kai baƙi irin ta manzon Allah ba ne. Ta manzon Allah ta shanya ta su. Amma dai wali nabi na sallallahu alaihi wasallam ne a ma la yu'addu. Ma la yu'addu. Abinda ba za a iya lissafawa ba, abinda ba za a yi kidan yawa ba ya tabbata li nabiyyi na sallama ga annabin mu sallallahu sallama min a cikin waɗannan addu'o'in in annawa suna da addu'o'in da in sun yi ana karbawa sai annabi yana da addu'o'i mara iyaka mara lissafi ma yi wanda in yayi ana amsa masa shi ma ba a raddin sa yana da su ba iyaka ba iyaka ma yi so nawa annabi yana yin addu'a ga sahabi akan bukatunsa kuma littafi Allah ya biya guda nawa aka yi suna nan da yawa suna nan da su da yawa lakin sai dai kawai ne haluhum halin wa'innan annabawa inda du'a biha a yayin roƙon Allah da wannan addu'a suna da bambanci da manzo Allah su kam bainar raja'i wal khawfi ne tsakanin kauna ne da tsoro an gane wannan shine halin annabawa a duk lokacin da suka yi addu'a da waɗannan addu'o'in suna tsakanin arraja'u wal khawfu an gane ba su da yaƙini falle ɗaya cewa zai Allah zai iya karɓa zai iya yiwuwa take Allah ya karɓa zai iya yiwuwa take Allah bai karɓa ba an gane karatu na ko kama abin da ya faru da annabi isa ko ba shekara arba'in suka yi ya ci wuna bil'adu ba suna ɗimo a doron ƙasa ba ba annabin allah ba ne bai da addu'a ne yana da addu'an bai yin ba ne ya yin amma sai bayan shekara arba'in allah ya karba ba yi wannan ba an yi wannan kaga suna bai da kawai warraja a cikin addu'o'insu amma ban da manzon allah annabi in yayi yanzu yanzu nan za ka fi addu'an ba fata lokaci a cikinta shine bambancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tumirat lahum ijabatu da'watin kuma an lamunce musu karɓon addu'a fi ma sha'u cikin duk abin da suka ga dama suka so shi yad'una bi'a su roƙo da ita ala yaqinin a bisa ta kankancewa min al-ijabati da karɓan addu'a ai musu wannan damana alhamdulillah ana mana nuni tuntuni lokacin mu ya cika anan za mu tsaya إن شاء الله تبارك وتعالى في الله كيف يقولين لأنه شكرا إلا مفقانا إلا تمكينا تمكنسا أبلكم الله صلى الله عليه وسلم إلا يتدمو إلا يتدعيكم إلا يبام يدنسا إلا يبام يدم الله صلى الله عليه وسلم إلا سنيما تنشيتم الله صلى الله عليه وسلم بإن دعيك وراما لغافرة إنتا ونوتا إلا سامع شكرسو أبلكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah saka iyayenmu da alkhairi Allah saka malamanmu da alkhairi Allah saka shekarunmu da alkhairi Allah ya ba mu albarkan iyayenmu Allah ya ba mu albarkan malamanmu Allah ya ba mu albarkan shekarunmu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatunmu Allah ya biya bukatun masu nema addu'a wajenmu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zama da rigasan mu lafiya Allah ya zama da Kaduna mu lafiya Allah ya zama da kasar mu Najeriya lafiya lokacin mu Allah sallallahu alaihi wa sallama fitinu na zahira da batina duka Allah ya kore mana su Allah Allah Allah tabbatar da alkhairi duk inda yake lokacin mu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabbi bizati wa bi sifati wa kullana bi sahil halati sabbit qulubana ala al-iman وامتادنا لعمل الإيثار وانظر إلينا وانصر نجينا أدي حقوقنا وأدي الدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آثنا وجازه أن الجزاء الآثنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى مقر حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين